والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مجلس نامنا كرنت للتافن سيرة الرسول نا دكتور مصطفى مراد جزاه الله خيرا مجلس نامنا na 81 yau ranar 26 ne ga watan rabi'ul awwal hijira shekara 1444 bayan hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma cikin baka 22 ga watan oktoba watan goma 2010 kuma 2022 bismillah iqra bismillahir rahmanir rahim ولا يعلم ولا يعلم هذا الجاهل الجهول الجهالة أبو جهل أن ما بين شحمة أذن الملك القائم على القائم على الصراط إلى ترقوته مسيرة سبعة سب- سبعمائة عام نعم فكيف زقوله وعرض- وعرضه مم.
وقوته وكيف بخزنة النار التسعة عشر الذين هم أشد أهل النار قوة
Allahu akbar yana magana ne akan salo da dabaru da kafiran maka suka bi na yakar da'awar manzon Allah a farkon musulunci in ba ku manta ba har inda Abu Jahal ke cewa tunda adadin yan wuta guda tara ne yace to a ce ya ku mutanen Makka mala'iku tara su ga gare ku ni in kama da kai ma ka kama to shine yake cewa ولا يعلم هذا الجاهل الجهول الجهالة aga duk sifa na kaskantarwa ya tara ma Abu Jahl kenan yace wannan jahilin mai yawan jahilci kuma gabo gababbe din Abu Jahl bai san cewa ma baina shahamati udhunil malaki tsakanin fatan kunnin mala'ika zuwa ga ainihin tarkowatihi allon kafaɗin shi kawai tafiyar shekara 700 ne yi mamakin girma a ce tsakanin fatan kunne zuwa masaukin kafaɗa na mala'ika akwai tafiyar shekara 700 la ilaha illallah ita ta wannan jahili bai san mala'ika ba ne da har yake cewa ku kama mala'ika ɗaya ni na kama ɗaya mu gama da su to kaga rashin sanin yadda mala'ika yake shi yasa ya sifata shi da wannan sifa ya ce aljahilu aljahulu aljahala kuma gaskiya ne to fa kaifa bi tulihi wannan kana magana rata tafiyar da ke tsakanin fatan kunne zuwa abin da ya sauka a allon kafaɗa kenan kawai ke da wannan nisan to wai shi mala'ikan kan shi me za ka ce game da kuma tsayin shi Hmm? tsayin fato sannan kuma wa arzihi faɗin safa wa kowatihi me za ka ce game da ƙarfin shi wa kaifa bi hazanatin nari tis'ata ashar to me za ka ce kuma game da wato masu gadin wuta guda goma sha tara sha tara Allah ta'ala ce tis'ata ashar shi abu jahal yana da ƙarfin tunkararsu da fada da yaƙi ina zai iya na'am allazina hum ashaddu ahlin nar quwwa wanda su masu gadin wutan nan fa sun fi duk mala'ikun da ke wutan ma ƙarfi ma'ana sun fi dukkanin yan wuta ƙarfi amma abu jahal ke wancan magana ta wuta Allahu akbar ci gaba رابعا مم.
التعذيب والاضطهاد والإيذاء na hudu sai suka ɗauki matakin at-ta'zib azabtar da waɗanda suka musulunta wal ibtihad in kace ibtihad shine takurawa da kuntatawa an gane ko da matsi wal iza da cutarwa da suka ga su kautar da manzon Allah daga da'awar abun ba zai ba suka ci tafiya shi bari mu je gun mabiyan shi mu takura musu mu azabtar da su ai garin tausaya musu ya sassauta ya bar abin da yake salo-salo iri-iri na
ولم يكتفوا بهذا ba su wadatu da abin da suka yi nan ba Mm.
بل تجرأ فريق من أئمة الكفر على إيذائه صلى الله عليه وسلم داخل بيته wasu daga cikin jagororin kafirci a lokacin tajarra'a sai suka yi ainihin in ka so ka ce ta maza suka yi ƙarfin hali wajen cutar da manzon Allah hatta a cikin gidan shi a wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam
داخل بيته shine cikin gidan shi قال ابن إسحاق babban malamin tarihin ibn ishaq yake cewa وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب fitattun waɗanda suka shahara wajen cutar da manzan Allah a cikin gidan shi har gidan shi su ne abu lahabi tun na kusa da shi tun da shi abu lahabi ai kaga ɗan wane ne ɗan abdulmuttalib yawa su ta ake nan baffan shi ne ke ya san gidan matar shi ummu jamil ita ke cire ƙaya ta dinga dasa ƙayar a hanyar da annabi ke bi zuwa sama ƙwarai kuwa ƙaya ƙaya irin ta ƙardaji ta dinga dasawa ta ce ma ga inda zai rufe inda yake sallata shi ita ce ta ɗauko dutse ta nufi inda annabi ke zaune wai za ta dake da shi sai ta ga halitta kamar raƙumi ta yi kanta to da haka Allah ya saukar da ayar tsine mata ita ma aka ce tabbace da abila habin watab har aka ce mai wamra'atahu hammalatal hatab da matarsa uwar gulma din shine hamza mai yawan daukan wato bayani na cutarwa to yanzu ina suke ina labarin su ina musuluncin kuma yake Allah ke shin fada da gaskiya na'am والحكم ابن أبي العاص بن حمية cikin waɗanda suke cutar annabi kenan abu lahabin da kuma alhakam ibn abil as ibn umayya Mhm, biyu وعقبة ابن أبي معيط da uqbata ibn abi mu'ay shi wannan mutum ya shahara shi ma wajen cutar da annabi har yakan yi kake tufa mishi a fuska uqba ibn abi mu'ay akan shi aka saukar da aya cikin al-furqan wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri al-hadwa qashat cikin suratu al-furqan na'am وعدي بن حمراء الثقفي da kuma adiyya ibn hamra al-thaqafi
وابن الأصداء الهذلي da wanda ake ce da shi ibn al-asda al-huzali mutum nawa kenan waɗannan su ne ringleaders da aka yanke shawara tsakanin ƙurashawa ku aukar da cuta a gidanshi kar ku bari ya zauna lafiya da'awar da a yaƙe ta a hana ta ta hausawa kar a sakan mata mara ballanta ta fitsara ina
وكانوا جيرانه لم يسلم لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن dukkaninsu mak- makwabtan annabi dukkansu makwabtan shi ne. waɗannan fitattun ƙurai shawon makwabtan shi ne kuma duk cikinsu babu wanda ya musulunta in banda ɗaya cikinsu shi ne alhakam ibn abil'as amma abu labin har mutu yana kafin ƙwaƙwabtu na biyu ai duk sauran kaga wannan ita ce hasara babba Allah ka kyashe mu
فكان أحدهم فيما ذكر لي Mm.
يقرأ عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي yace ɗaya daga cikin waɗannan jagororin kafirci masu fitar da shi labari ya ishe mana yadda aka gaya mana ɗayansu kan ɗauko rahimashat rahimashati mai kenan mahaifa irin ta tunkiya ko kuwa sai ɗauko mahaifar tunkiya wanda ta rufe tana ɗoyi da ya yi sujuda sai su ɗora mai a baya menene wannan a'a da'awar ce ba a so musuluncin ne a kau da shi da haka muke ce da kafiran duniya yau ai an yi abin da aka yi a baya ku me kuke yi yanzu an yi a baya musuluncin ƙara bunƙasa yake saboda haka innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون haka suke ɗauko tumbi ko ka ce mahaifa ta tinkiya mahaifar da ta rube suna mai a baya yana cikin sallah Allahu akbar na'am
fa kana ahaduhum yasrawa fi ummatihi idha nusibat lahu kai ba ma wannan ba ɗayansu ma kan ɗauko mahaifar tinkiya rubabbiya ya sa cikin burma mace ce burma tukun yadda aka sa abinci sai jefa ce eh a ganin za ka hararo cuta da bacteria da wayewa da sansu to kana maganar mahaifar da ta riga ta ta rube ila akwai tsulat an sanwa shi ne burma sai ka jefa ce wai ka san iya matukar makircinsu da muguntansu a wannan lokaci ina فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرضوا عليه ذلك الأذى يخرج به ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا iya abin da yake ce da su idan suka sa mai tumbi ko mahaifar tinkiya mai warin nan yana sallah an ce yassana na fatimatu zahara ita ke zuwa tana kuka tana ce abinda yake ce da su kawai ya ku bane abdumanab wacce makwabtaka ce haka ya kan magana a ɗauki tumbin tinkiya mai ɗoyi a sama a tukunyarka ta girki kana bauta ma ubangiji a ɗora maka sannan ka ce wace makwataka ce wannan iyakan ta ke ba magana bari mu je kotu bari mu je kaza ka a ayyu jiwarin haza wace makwataka ce wannan kuma wace amsa kake tsammani zaka samu daga gare su hmm? wannan magana ibn hisham ya ambata a cikin sira din shi na'am وكانوا ينتظرونه في المسير الحرام sun kasance ba ma wannan ba sai su yi dakon annabi in ya shigo masallacin harami zai sallah
فإذا ما صلى وسجد ألقوا عليه سل الجزور idan ya yi sallah nan ma sai su sanya masa sallar jazo kusan irin wancan ne ai an gane ko wata tumburkuma irin na raƙumi shi ma mai ɗauyi su jiya wasu a bayan shi Mm.
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه يا رويته حديثي دقى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه شو أمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وترى النبي ينا صلى أجكن كعبة شين البيت أنا مهم.
وأبو جهل وأصحاب له جلوس a lokacin da abu jahal da mutanensa sashiwa أبو جهل suna zaune suna ta lokacin da yake sallah din إذ قال بعضهم لبعض sai suka fara gulma da cikin sai aka fara kus-kus-kus wajen cutarwa din أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان wane ne cikin ku zai je gidan makwabta ya ɗauko mana tumburkumar wato raƙumi mai ɗoyi domin ya sa a ainihin bayan mutum فيضعه على ظهره إذا سجد ku ɗora mai a baya idan ya yi sujuda فانبعث أشقى القوم sai mafi jahannamantuwarsu mafi lalacewansu su ce ne وهو shi ne ukubatu ابن أبي معيط madalla kamar da ce idin ba a fa'ashta hako to mafi wulakantuwarsu abun ubangiji wulakantacce ne ya ce zan muku wannan aiki shi ne ukubatu ibn abi mu'ayyid na فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه sai ya على tafi ظهره ya بين tafi jamil ya je ya ɗauko dai wannan kayan cikin raƙumin na kira shi da suna tumbur kuma an kaso ka ce ita ma mahaifa tunda akwai zumunta tsakanin su ai sai ya ɗauko ya yi saɗaf saɗaf saɗaf ya jira daidai lokacin da ya yi sujuda domin haka aka ce da shi kuma yi abin da abokanan harka suka ce da shi sai ɗora mishi a baya bayan ya yi sujuda a raftun na'am وأنا أنظر لا أغني شيئا shi ɗan mas'ud ya ce ina kallon wannan abin da suke ma'anar amma la'ugunin shi ba abin da zai yi abin ya fi ƙarfi da kaji fa ashe kana iya samun kanka a wurin da za a yi ma wanda kake so abin da bai dace ba bayan da ka iya ya ce ba na iya maganin komai in ƙarfin ne sun fi mu a lokacin in yawa ne sun fi mu a lokacin in abin hannu ne sun fi mu sadaka ba na iya magana ji dan masu na'am لو كانت لي منع hmm?
لو كانت لي منع
ina wurin ne وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منع yawa yace ina ma da ina da mana'a wato in ya namu ya namu ku zo mu ji mu ba annabi ainin kare shine mana'a ba abin da zan yi ina ma ina da zaratan mataimaka mu yi kukan kora a kansu to babu
قال فجعلوا يضحكون
suna ganin an ɗora mai wannan tumbur kuma mai ɗoyi a basu suka kice da dariya suna ƙyaƙyatawa wato abin ya musu daɗi ke Eh, ai- ai- ai- ai- ai- ai- ai- an riskar da cutarwa gane shi dariyar ke yana
ويحيل بعضهم على بعض saboda dariya ba sai ɗaya ya jingina kun ɗaya ya kyalkace sai faɗa jikin da ƙunshi shi ne yi wato muguwar dariya ce wal iyazu billah wal iyazu ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه kuma suna wannan abun annabi yana sujuda bai daga kanshi ya ji dariya ya ji kyakkyatawar kuma ya san an ɗora mishi wannan ƙazantar a baya ɗan mas'udi ce ba abin da zai iya saboda ba ne da mana'a kuma ya ji suna yi a raftun na'am حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره haji magana ta zo sai da yashi na na fatima az-zahra fatimatul batul fi mata fatima hmm? ita ta zo da kanta ta cire mai Allahu akbar فرفع رأسه ثم قال tukun annabi ya daga kanshi sannan sai ce اللهم عليك بقريش to ثلاث مرات a nan sai da ya musu bakar addu'a. Allahumma alaika bi ƙureshi, Allah ga haɗa ƙureshawa. Cikin, sun tashi daga aiki ne, ai, addu'ar ta keta al'arashi, ta keta samaniya. Allah ce, mun ji mun karɓa maka ya rasu babba. Za ka ga abin da za mu yi musu, inna kafaina kalmusta mun isan maka masu izgilanci. ya ce Allahumma alaika bil quraish Allah ga ka ga quraishawa to amma tsaya to ai shi ma ba quraish ne yi makan shi kenan don shi madalla waɗannan kafirin yake da shi an gane ko jamil فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم da suka ji addu'an nan har sau uku da suka fara tsuru-tsuru suka ce to kun san- kun san mutumin nan fa yana da Allah fa da yake ganin ci za fa ta kama mu ashe wato dole a ji tsoron iya in ji yar mayya mana sun san gaskiya ne amma su ƙarshe malam da suka ji addu'ar sai abin ya ɗan dame su shine fa shaqqa alaihim zalik idda alayhim saboda gani ya musu wannan bakar addu'a din
قال qal bi riwayati وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة to kun gane ba wai yadda da annabcin shi bane a'a sun yadda makka tana da alfarma in an yi addu'a a ciki Allah na amsa shine abin da ya dame su domin ko a lokacin ma sun kafa wata kungiya ana kiranta hilful fudul wato kamar gangami ne na taimaka ma wanda aka zalunce shi wanda aka kwace mai dukiya sai a ba shi gudunmuwa to suna kewaye ka abu a lokacin amma tsirara kuma suna fito sun yi da allah ɗaya suna tsoron taɓa ka'aba to da suka fahimci a roƙi allah a kan mutum kan abin da yi a wurin to fa abin tsoro da suka je addu'an nan so uku to shi ne fashakka alaihim sai abin ya tsoron domin musamman so uku yi na'am sun yarda cewa addu'a a wannan gida wato musulmi wato abar amsawa ne to tunda addu'ar ya ce ya Allah ga ka ga shawa, to sai ka ɗauka wannan ai general ne to daga nan sai koma ya abin da suke kira specific sai ya ambaci waɗanda yake nufi da su ɗaya bayan ɗaya ga abin da ce ya Allah ka dirkaki abuja kuma abin da ya faru da shi har mutu da musulunta ba kashe shi aka yi a fagen daga a badar da kaga shi ne alaika bihi sannan kuma utubatu bin rabi'a annabi ya masa bakara shi ma an kashe shi a badar haka shaiba dan uwan shi an kashe shi a badar shi ma an kashe shi umayya dan khalaf su guda bakwai ya ambaci na bakwai sai na mance kowa ne in ji mai ruwaya na rantse da wanda rayuwa ta ke hannun shi waye ke rantsunan ban ce da ku dawa aka rantse ba waye ya rantsuwa la dan mas'ud shi ne na rita ko gane ba ne dan mas'ud ne yake ba mu labarin wanda ya ce an mai wannan abin ba abin da na iya amma na ji addu'an da ya musu kuma na rantse da sarkin da rai na ke hannu shi da waye rantse ya ce sai da na gansu duk bakwai ɗin an gama su shi ne abin da yake faɗi Dun na gansu sar'a an karkashi ne sar'a فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية دك داسنا مالم أن كشيسو kuma kun san kalibi badar wata rijiya ce tsohuwa ana kiranta kalibi badar wanda ma an daina shan ruwa cikinta imam al-bukhari ya fidda wannan hadisi a cikin kitabul wudu an gane ko sai ke ce babin da ke magana ai alwala da ruwan rijiyar da aka jefa ƙazanta ciki wasu na ganin kalif tana da zurfi aka jefa su sai da annabi sallallahu da aka jefa su a rijiyar sai da ya kira su ɗaya bayan ɗaya ya aba jahal da ka kamo yau ya utubatu bil rabi ya shaiba ya uku ba di ya kira su yanzu kun ga abinda na faɗa ya tabbata? kun fahimci gaskiyar magana ta? kun ga azabar da ubangiji ta dan muku? umar ya ce ya rasu lalla ka ke yi wa mutane gawawaki da sun mutu sun fara kumbura sun tuntun kana musu wace kai umar ko kai ba ka fi su ji mai nake gaya musu ba amsa ce ba za su bani ba magana ta tsare ga mace wannan manya-manyan gingimari gingimarin kafirin maka mutuwarsu ta girgiza shawa. shi sa suka fara sakomaci to aje a yakin uhud ai kaga an yi badar shekara ta biyu urfa shekara ta uku shekara na zuwa sai suka ɗaura ganga suka ji yakin uhud makasa uhud abin da ya faru daban ne da abin da ya faru a yakin batar ta ɗan masu ke cewa dun na gani an jefa su a cikin kalibu badar sai ce a na tuna na bakwai shi ne ainihin umar tabin wali yana cikin matasan ainihin wato a mutanen maka a lokaci an ce ɗan wali da bin an gane amma sai ya bude hanya amma ga dan uwan shi Khalid bin Walid shi ya musulunta Khalid araftum saboda haka yani a wata ruwaya abin da ya kasance bin Imam Bukhari na'am العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنما هو رجل أبكر to daga cikin kafaran maka akwai wanda ake cewa al'as ibn wa'il kakan ji malaman mu sukan ce asi dan wa'il ko baka taɓa ji ba to ai shi ne ce kaji kafiri asi dan wa'ilu sunan shi al'as ibn wa'ilin ba dan wa'ilu ba amma mun hausantar da sunan to shi al'as ibn wa'il ya kasance da an ambacin manzo Allah sai ka ku kyale shi ku kyale Muhammadun nan fa inna ma huwa rajulun abtar ya mutumin da ba shi da haihuwa shine abtar عقب له wanda ba shi da mai gadon sa in ya mutu
لو مات لانقطع ذكره yana mutuwa ambaton shi ya katse ba shi da dako daya wai suna goranta masa lokacin ba a samu haihuwa mutum da wannan na khadija ba to lokacin mutum haihu mutum shi na sun fara gaggawa cewa ya abtari ne ka san me zai yi gobe ka san me Allah zai yi gobe ba akan yi aure a shekara biyar ko haihuwa ba a yi ba kuma daga baya a samu ko mace tana gidan miji ba haihuwa ta bar gidan kuma ta je wani gidan ta haihu sau nawa aka yi to amma kaga su hankalin kafir hankali ne ma'akusi upside down shi sa suke wannan magana ɗin to shi ne har yake cewa ai ai abtare ne akan wannan Allah ya saukar da aya ba ya ce abtaru ba sai Allah ya saukar da aya inna shani'aka huwal abtar sai Allah ya musu rani na'am واسترحم به na'am واسترحمت واستر a'a ka duba yawwa ai da zaran ya mutu shi kenan ambaton shi ya kada tunda ba shi rada wastarahtum kun huta da shi فأنزل الله في ذلك sai Allah ya saukar da aya akan wannan magana ta asin dan wahid إنا أعطيناك الكوثر Allah ya ce ai mun baka alkausa ne alkausa suka ce alkhairi mai yawa wani ya ce to ai ne kuwa an ce ruwa ne aljanna sai to alkhairi ne mai yawa ai alkausar ruwan alkausar da muminai idan muka sha insha Allah babu sauran kishi su ku ‘yan wuta za a shayar da su wayu tsamin ma'in sadid daga ruwan surkami surkami idan ka ce surkami a ubillah gwari-gwari maruru da ruwan shi ya rube ya gauraya da farin ruwa da jini-jini kuma in ya daskare ɗoyi yake yi to kwatamin irin wannan za a yi musu a jihar nan shi ne surkani ruwan yan wuta ke you can imagine irin bala'i Allah ka tsare mu amma mumini zai sha daga alkawfar amma ya tabbata hadisi duk wanda ya kirkiri bid'a ya soka a musulunci za a kore shi daga alkawfar dan masu bid'a ku ji da kyau za a kori mutane annabi ce al'ummata Allah ya ce ai baka san me suka fara bayan ka tafi ka bar musuluncin da na baka sai suka shigo da kaza da kaza wanda baka karantar da haka ba. kenan suna tuhumar suna da shiriya sama da taka sai annabi ya ce ilaikum anni fasawakan Allah wa dan kuma sauka to me amfanin wannan kabi mutum ya sake kirkiri bid'a da sunan wai malam ka bar malamin asali manzon Allah ran kiyama ku baran baran da shi Allah wadai da irin wannan alaka din kuma kidahumancin kwakwalwa da ke hana mutane su gane Allah karma mu da irin wannan ina saboda haka za a shayar Allah na cewa mun baka alkausar فصل لربك وانحر ka yi sallah don ubangijinka wani har kuma ka soke tunkiya suka ce wannan ita ce ko shi ne dalilin yanka ragon laya shi ne wani har ka soke raƙumi raƙumi yanka shi ake ko soke shi ake soke shi ake raƙumi ba a yanka shi sai da samu mashi a caka mai mun taba ganin da ake kashe raƙumi a kano muna cin nama raƙumi ana ci to ya ake yanka shi ake waye taba zuwa ga inda ake kada raƙumi ko za a ga ba ƙaramin aiki ba ne mashi za a samu na taba ganin ɗaya wata ran a kasuwar ukaz a makka sai wanda ya ƙware sai ya ƙwararre sosai in an yanka shi fa a ci raƙumi ba yanka shi suka shi za a yi ya faɗi to wani mai karambani yanka shi ba amma ka ce mai karambani ai saboda ka yi saƙo ba shi ba ne zahirin nasi haka kuma ba za ka zo ka sami rago ka ce za ka soke shi yanka shi a kacin kai misali a shi komai ka aji shi a mahallin shi tunda shari'a ta baka mafita ka tafi zuwa ga mafita araftum saboda ka Allah ta'ala ce ka yi sallah domin ubangijinka wani har kuma ka yi ainihin ka soke raƙumi?
inna shani aka huwa al'abta ka ji mahallin shahidin inna shani aka mai aibata ka da cewa ka yi abtari shi ne shani to ai huwa al'abta shi ne mai yankakken baya wanda ba shi da kowa a bayan shi na'am wa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil walid ibn al-mughira wata ran manzon sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta inda alwali da ɗan mughira yake zama wa umayyah ibn khalaf da umayya ɗan khalaf wa bi abi jahl ibn da hisham waɗannan manya-manyan gumakan makka ne alwali ɗan mughira ma'abocin dukiya ne an gane ko shi ne sun mai tsamon an azida na ba shi dukiya wa bane na shoda wa mahattu lahu tamhida walidu ke ɗan mughira to amma sai Allah Allah shi ke fitar da mai rai daga matacce sai ya fitar da ɗan shi sai na Khalid daga gare shi ba ana ce Khalid ibn Walid ba amma shi ubin yake musulunta to annabi taran ya wuce sai ya tadda shi da shi da Umayya dan Khalaf wannan shine uban gidan sayyidina Bilal shi ke ɗaure shi ya ja shi ki kamar mushen jaki a makka ki ce abu ɗaya nake so kai ka bar wannan addinin na muhammad ka huta ya ce ai inda za ka yi gunduwa-gunduwa da ni ba zan bari wani kan ɓata mishi rai umayyar alkhalar da shi da abu jahal wanda ake ta da shi amur bin hisham ai su suka ba shi kirari suka ce abul hakam uban hikima annabi ya ce abul jahal ne uban jahilci ne annabi ya wuce ta da su guda ukun nan Mhm.
fahamazuhu wastahza'u bihi fahama zuhu sai suka yi masa zumɗe akwai zumɗe akwai kipci akwai lamuci shi yasa aka ce wailu li kulli humazatil lumaza sai suka yi masa zumɗe suka yi da shi suka yi izgilanci da shi
fa qala bi dhalik haka din sai ya dame shi haka din sai ya kona ma annabi
fa anzala Allah sai Allah ce kwantar da hankalinka sai Allah ya saukar da aya akan haka ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون al'an'am aya ta goma Allah ce yau ai an yi izgilanci da manzanni gabaninka ya rasulallah fahaka billazina sakhiru minhum ma kanu bi yastazi'un abinda suke izgilanci da shi ga manzannin nan fahaka bihim sai rincabo akan su mana ba su lokaci kawai wa umli lahum ne inna kaydi mati na'am
عقبة يحاول قتل النبي صلى الله shi عليه وسلم wannan ukubatun fa sharrinsa ya kai sai da ya ma attempt na ya kashe annabi wata duk bai ishe shi ba ce bari ya jarraba ko zai aiwatarwa
وأقبل عقبة بن أبي معيط والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند kar ku manta shi ne wanda ya zo da tumbin mai ya sa masa to shi ne kuma suka sake zama suka yi plan a kashe shi ya ce to ku bari bari in daidaici lokacin da ya je yana sallah a ka'aba zan je in zata da abin da kuke rufe saboda haka wa aqbala sai ya tinkaro wan nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi yana sallah indal ka'aba daidai ɗakin ka'aba Mhm.
فلوى ثوبه في عنقه kun san abin da ya yi? sai ya cire tufafin shi tufafin shiwa shi uku baɗin ya cire rigan shi ya murɗa rigan sai ya sa a wuyan annabi zai zargi فخلق Me ma'anan خلقا kenan?
شديدا.
sai ya makure shi makurewa mai tsananin gaske manufar menene attempt na meke da kisan kai haka malamai suka ce ukubatu yayi attempt yayi yunkuri na wannan mummunan aiki da wannan ta'asa na'am
فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه sayyidina abubakar yana gani malam sai tun karo da sauri sai ya cafke kafaɗin ukuba tare da abubakar an ce mutum ne mara ginin jiki ba shi da kauri ka iya ce abinda muke caran gyaran gane sai ƙarfin imani sai cafke kafaɗin shi ya ce mai fadafa'ahu
فدفعه عن رسول الله صلى الله sai ya عليه وسلم hankaɗe shi shi ne da fa'o ke ya hankaɗe shi shi wa uku ba sai na abubakar ya hankaɗe daga ina madalla
ثم قال sannan sai ce أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم shi kenan sai ku kashe mutum don ya ce da ku Allah shi ne Ubangijin shi alhali ya zo muku da hujjoji kan tabbatar da haka daga Ubangijinsa a taktilo na rajulan? haka ya ce da shi alhali ya zo muku da hujja daga Ubangijin shi na'am وكان عقبة بن أبي معيط وأب- وأبي بن خلف متصا- متصافيين mhm.
حسنا ما بينهما tsakanin shi uqubatu ibn abi mu'ayyid da ubayy ibn khalaf kasan akwai umayya dan khalaf mai gidan bilal umayya dan khalaf akwai kuma ubayy ibn khalaf shi umayya na ga muku shine wanda ke sa igiya kafar bilal shi ko ubayy ibn khalaf shine wanda ya zo da kashin tinkiya tinkiyar da ta mutu ƙashinta ya yi fari ya ɗauko ce ya muhammad yanzu atara rabbaka yab'athu hadhihi dabba yanzu kana nufin ubangijinka zai tayar da dabbar da ta mutu mai wannan ƙashin sai Allah ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha min wa huwa bi kulli khalas sai ce kafiri wai mu yake buga mana misali ya manci halittarsa ya zo da ice da mu wa zai raya kashi sai ce ga ya mai yuhi halladi an sha'aha awwalan wannan da tun farkon fari ya halicci kashi shi zai raya da ita ba shi kenan ba to shi ne ubayyu ibn khalaf to da uqbatu ibn abi mu'ayth da shi wannan mutum ubayy sun kasance mota safiye abokanan juna ne sosai dangantaka tsakaninsu da kyau amma dangantakar banza to dangantaka ne kai kin Allah da kin manzon Allah na'am فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه to wata ran sai uku ba ce kai ya bar zan jin sarar mutumin da komai yake cewa shine bai attempting kisan kai sai ce bari ya je ya ji menene Muhammad ke cewa alayhi salatu wassalam وسمع منه ya je ya ji abin da annabi ya faɗa فبلغ ذلك أبي sai labari ya je kunnen ubai فأتى عقبة فقال له fa'ata ukubata فأتى عقبة فقال sai ya je gun ukuba sai ya ji wane ne ya ji
في أبي madalla me yasa ya je saboda ya ji ya ji ya ya ji abokin shi da suke da tarayya wajen yakan manzan Allah gashi nan kuma ya ji ya saurare shi sai ce ya za ka yi mana haka to shi ne ya je wai yana bin bahasi Mhm. ya ce me ألم يبلغني أنك جلست محمدا جالست محمدا وسمعت منه labari ya zo min wai ka je ka zauna da muhammad har ka saurare shi haka ne
وجهي من وجهك حرام أن أكلمك واستغلظ من اليمين Hmm.
إن أنت جلست إليه أو سمعت منه to bari ka jingaya maka fuskarka da fuskata haihata haihata me yake ne ba ni ba kai ba za mu sake ganin juna ba hmm? tun da ka je ka zauna har ka saurare shi me zai yi don ya huce sai ce da shi ne حرام أن أكلمك ai an faɗa ba zan sake maka magana ba wasu tagalar da mil ya kaurara rantsuwa sosai da gaske ki in an tajalasta ilai ko in ka ji ka sware shi abinda za ka yi kawai أو لم تأته فتدخل في وجهه abinda za ka yi in huce ka je fuskar shi ka yi kaki ka tofa mai ka san girman adawa shi yasa kana iya samun aboki da zai iya kai ka ramin halaka waye ba da wannan shawara ubay ibn wa ibn khalaf dan uwan umayya ibn khalaf Mm? ya gaya mu abokin shi wane ne abokin shi uqbat ibn abi mu'ay wanda shine dai a baya yayin yunkurin kisan kai din to da yake abokanai ne sai ji zafin abin da ya ci to ga abin da zaka je ka yi in ya so na huce ke shin uquba yayi kware kuwa
ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط shikenan لعنه ma- makiyin Allah nan Allah ya tsine mai abin da kuma yayi kenan kuma Allah ya saukar da aya akai shi ga ayar أنزل الله عز وجل هذه sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا Mhm.
يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا kaji ko وقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ya salam wannan ayoyi guda uku akan uku ba aka sauka ya je ya yi kaki ya tofa kuma Allah ya saukar da ayoyi a cikin sautin furkan ana tsine mai har kiyama ta tsaya suka ce ranar lafira zai ga tawagar annabi sai ce kash shi ne aya wa yau mai abdu zalimu ran da azzalimi uku ba ya abdu zai ciji yatsa shi ne shi ne ya abdu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila yace wayyo ina ma a duniya na bi manzon nan hmm? ina ina wai too late to cry when the head is cut off ina maganar surutu an guntula kai to suka ce akan uquba aka saukar da wannan aya ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila kai co ina ma ban riki wani masoyi ba wani ne wani nan abokin shi a duniya waye ubay bin ka ubay bin bin khalaf laqad adallani an adh-dhikr ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula ga shabatar da ni gabarin ambaton Allah sai Allah ya ce dama shedan haka yake shedan mai ainihin fatali da mutum ne sai shaidan ya ziga mutum ko ba haka ba sannan sai ce to shi ke ana gaya maka kama sali shaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. كان cikin sura mai lamba 59. to don haka waɗannan ayoyi guda uku na cikin alfurka tun daga sura ta 27 da 8 da 9 sun sauko ne akan uqbatu ibnu abi mu'ayyid saboda ya bi zugi na abokin shi ubayyu ibn khalaf saboda dan me kaje ka saware shi ba ka da ra'ayinka sai ka ce kai ra'ayina ne za mu ɓata ce to mu ɓatan mana a shi ya nuna wawa ne ba shi da ma hankali ai shi mutum akan ra'ayin shi in mai kyau ne ya kafe mana ya ce kun dona ra'ayinka fil hayati mujahidan innal hayata menene aqiratun wa jihadu to gashi ya bi abokin nashi kuma gashi a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani okay ya kautar da ni daga ambaton Allah lokacin da ya zo min ya zo maka ba har ka ji kuma zan ka sare shi shine idh ja'ani sai Allah ce wa kana shaytan sami afkhabu to wannan ta sauko ne akan wannan mutum uqbatu ibn abi mu'ayyid kuna sauran lokaci to bismillah وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى To الله عليه kaga- وسلم همزه ولمزه jamil kaga an faɗi ubayy ibn khalaf Mm.
ga abin da ya uqba Mm.
to ga kuma dan uwan shi umayyah ibn khalaf Mm.
ɗan uwa biyu akan barna aina to ya kasance idan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hamazahu sai ya masa zumɗi wala mazo ya masa kifci zumɗi kifci ma'ana gulma kawai da haka suka ce masu kashe ido don a ƙulla sharri yana cikin ma'anar zumɗi ko kuma wato kifci akwai masu sigin da ido ba suna yi ba na ba da misali ne kawai to shi ne misali ai. munafakai ke da ido suke shar ko su da baki duk su iya ke to shi ne zumɗi duk suna ma annabi irin wata ko su faɗi miyagun bangano game da shi to shi umayya ɗin nan professional ne akan haka amma an yi hasarar haihuwa umayyatu ibn khalaf ubayyu ibn khalaf shi umayya na ga muku uban gidan bilal hmm? ubayyu kuma ga abin da yayi ma ingiza mai kan turuwa dai ma uqbatu ibn abi mu'ay wani ga muku ubayyu nan shine wanda ya dauki kashi ce Allah ka zai raya wannan kashi Allah ya saukar da aya cikin suratul yasin to shi umayya dan khalaf fa ya kasance in ya ga manzon Allah sai ya zumɗe sai ya kirce sai ya yi ainihin munafinci da abin da ya kama da haka فأنزل الله تعالى فيه sai Allah ya saukar da aya a kan shi ويل لكل همزة لمزة ɗaya kenan الذي جمع ماله وعدده Mhm, يحسب أن ماله أخلده mm, كلا لينبذن في الحطمة mhm, وما أدراك ما الحطمة mm.
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة How you know? How you know? Ko yi kuskure lissafi ne? Ayoyi tara a kan wannan mutum aka saukar. To ya zai da wannan? Hmm? Shi ɗan uwan shi uku batu an saukar da aya an tsere mai. ko in ce abokin dan uwan shi shi ma kan shi ga abin da aka saukar a kan shi Allah ya ce wailun li kulli humazatin lumaza wailun suka ce kwazazzabo ne a jahannam musifar kwazazzabon inda duk za a sa duwatsun duniya da sun narke kamar ledar biredi karkashin wuta wailun kenan to bone da azaba sun tabbata li kulli humaza ga duk mai zumɗe mai gulma da munafinci kenan ashe abin bai tsaya a kan su asalin kafar don ya ce likulle har kiyama ta tsaya kenan in halinka ne zumɗe da munafinci da gulma to almajirin ainihin umayya ɗan halafka ke kuma tir da wannan almajircin kuwa don ya ce likulle kuma zatin lumaza to ya fassara- ya fassara maka wane ne ya ce allazi jama'a malan wa'addada wanda ya tara dukiya wa'addadahu ya tattali dukiyar don fada da addini Hmm? sai ce me ya sabo anna malahu akhladahu shi tsammanin shi dukiyar shi za ta dawwamar da shi dukiya ba ta dawwamar da kai bal ita kanta duniyar da aka tara dukiyar domin ita ita kanta ba mai dawoma ba ce ballantana content ɗinta abin da ta kunsa arafton sannan kuma Allah ta'ala ya ce ne kalla layun bazan na filhutama kalla lirradi'i a a tsaya a a tsaya layun bazan na filhutama wallahi za a ƙunzuma shi sai an yi wurgi da shi cikin wutan nan da ake ce mata alhutam suka ce alhutama mai karya wuya hutama ɗaya daga cikin ƙofofin jahannama guda nawa ne guda bakwai don ce la hasab ata abuwabin likulli babin minhum juz'un maqsuum araftum saboda ka Allah ta'ala ce za a jefa su cikin ainihin hutama wa ma adraka ko ka san mecece hutama sai ce narullahi wutar Allah ce fa muƙada da aka hura ta ba da kirare ake hura ba da gas ba ba da kyastu ba ba da kibrit a shana ba malar lamarin daban su yanzu idan ka je ɗakin da ake gasa biredi kaga irin azabar da biredi ke sha babu ku taba gani bane bayan shan azaba amma ana mai azaba na waidan kaka cika ji daɗi ba ko kuwa har mutum ce yawan wannan biredin mai gasu ba kai ka ji a gasa kama a to to da haka misali wutan kenan ga bala'in da wato ainihin ɗakin biredi ko ke da kuma ka taɓa zuwa arlit shekaru kusan tara yau na'am ciro wani gari ciro malam kaga yadda ake narka karfe mu tsorata wannan la ilaha illa karfe kaga wuta na gunguntula karfe a to ka je ma makera mana kaga yadda ziga zigen da ake wa karfe to malam wutar duniya fa kenan wanda yanki yanki yanki kasa kasa kasa kasa ka yanki dubani na wutan jahannama Allah ka tsare mu da wuta Allah ko wutan duniya ne ya ka tsare shi yasa Allah ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar Ali Imran aya 192 ya Allah duk wanda ka sa a wuta ai ka gama wulakanta shi ko ganin ta Allah ka ka samu amma su sun yi abinda sun shiga wuta mun gane ga alkhairi a gabansu fi watsi da shi muhammadu rasulullah a tsakaninsu sun ki to sai Allah ce za a yi wurgi da su cikin hutama wa ma adara kamar hutama ko ka san mai ce ita narullahi muqada wutar Allah ce horarriya allati tattali'u alal afida wadda take dira kan zakata duka take ci fi amadin innaha alaihim mu'sada za a kulle ta a kansu shine mu'sada an kulle ta ba mafita babu outlet shine mu'sada kirif yau ka lura ko gobara ce yawanci abin da ke kashe mutane a yaƙi saboda ba mafita ga zafi ga hayaki wuta ringa ya mukun labari da dadewa zai fi shekara 25 wata mace a unguwar yan kaba tuntun ta yi sallama da kishiyoyi ko yan uwanta za ta je ta kwanta ta yi sallama ta shiga ɗaki ko alabama alkhairi cikin tana da ɗanta da ke shan nono ta sa shi a kirji abinka da ajali da tsotsayi kuma ɗakuna na wannan lokacin irin katifan nan ne na na na na na na yayi aikun sassu shake ta tintin ko sai kuma ta kunna kendir tabar kendir na ci bacci dauke ta me yasa hadisi ya ce kar mutum ya kwanta da wuta tana ci musamman fitila irin na a ci balbal wanda kusan babu ita yanzu na tsammani ko fitilar kwaiwa misali ko fitila irin ta maruruwa kuma ganin sauran nan hadari ne Allah haɗari ne Allah ka ne tsare muka kare a yau ko wutar lantarkin nan ka kashe in zafi akwai yiwuwar a kawo ta nefa Allah ka tsare mu shi ya samu mu ne baya wasa da azkar Allah zikirin safiya da maraice nemi kariya daga ubangijinka Allah ka tsare musulmi gaba da malam matan nan bacci ya ɗauke ta garin yaya wani kwazazzabu wani tudu sai kendirin ko bera da ya ture sai ya fada kai wannan turjin da duk wata ta bacci da ɗanta kafin ka ce wani abu ga wutan kendir ga katifar yayi ɗaki sai kama da goba sai jihim a ɗaki lokacin da ta ankara wuta ta ci zango mai yawa na ba sai kururuwa makwabta aka tashi ba wanda isa tinkari wutar hayaƙi tun tana ihu hayaƙin ya riga ciki mashigan ciki da abin nan magana ta ƙari sai ta fahimci kawai silin in ma akwai silin rufin ɗakin da ga wutan nan ganganga sai farin gumi jariri ta ƙara rike shi to bayan da za ta yi ta rungume abinta in ma zai yi ta wurko shi ne ita ta konan tunda ba za ta imita ba ku rike shi bai yiwu ba haka ta rungume jihar haka bayan wata ta ƙare ta'addancinta aka zo aka ɓambare ɗan daga jikinta jikin nama da nama Allah ka ji kansu Allah ka sa shahada ne gare su wannan fawai ta'asar wutar duniya ke to dan Allah ta'ala ke cewa na innaha alaihim musad to ita kaga ai sai kace musada ce an riga an kulla wutar kirb akan ta bani alaihim musada sai ce ne fi amadin mumaddad sannan wutar akan amad a cikin turaku ne turaku na wuta mumaddada da aka min kaddasu na'udhu billahi minan nar na'udhu billahi min jahannam na'udhu billahi min adhabil qabr ya arhamar rahimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم